ta ɗaya ce ne mai magana a ta ɗaya ga wannan ta ɗaya wace ta magana
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ku shigo da shi yana da sauri ku tuna ku shigo da shi sauri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai karin barka masjidu darul qur'an da ke wannan da ke daura da gidan gustin gusata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa tamu mai tarin albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasin cikin alkur'ani mai girma idan masu bibiya ba su manta ba mana karatu cikin sura mai namba goma sha biyu idan ka ɗauko jeran girgin surar alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta ita ce suratul yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 68 za mu tashi aya mai namba ta 69 insha Allah yau muna yi ne juma'a wanda ya daidai da takwas ga watan jima'a da tsani watan shida a musulunci yau hijira na da shekara 1445 daidai da 22 ga watan sha biyu miladiya na shekara na 2023 muna yi wa yan uwa fatan alkhairi da kasancewarmu ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa a da cikin wannan darussa na alƙur'ani mai girma muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa wannan wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah ba mu zan tushiri yuwa idris Allah sai da son Allah duk wanda ya gan irin wannan gona qala Allah qala rasul to Allah ne zai shi kuma sai ka gode wa Allah akwai dubbanka miliyoyin da suna can suna wata sarwodi wanda ba wannan amma kai da ni duka Allah ya zaɓe mu ya ce mu zo mu zo na mu ji littafin Allah babu babu shakka wannan zaɓi ne daga Allah wa'ansu da yawa sun fatse ayyukansu wa'ansu ci gida suke na nafi ko a caɓa amma sun haƙura wannan awa ɗaya ne sun haƙura sun biya wa Allah ita Allah ya musu albarka wa'ansu rufe shagunansu na kasuwa wannan awa ɗaya ne sun haƙura sun biya wa Allah Allah ya musu albarka wa'ansu sun taso daga kasuwa ko gida ba su je ba suka ce yi sun tsaya sun ji sakon Allah zuwa kunnuwansu su ma da mu duka Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya sa mu yana yi dai shi kuma Allah ta'ala ya karba mu Allah zan ba za mu tashi fadin Allah ta'ala da yake cewa wala ma dakhalu ala yusufa ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون آية من نمبر 69 ترى أول سورة من البركة سورة يوسف عليه السلام a makon da ya gabata idan masu bibiya ba su manta ba mun ji irin abinda annabi yusuf alaihi salam sun karkike da shi da yan uwansa ko kuma annabi ya ko mahaifinsu lokacin da ya tura su garin misra su yi bukaci su shiga ta kokoki daban-daban domin akwai yiwuwar kambun baka yi tasiri a kansu al'ainu haku haka ma'aikin allah ya faɗa kambun baka gaskiya ne amma da ƙarshe ke cewa hakan ba zai wadatar da su komai game da allah har yin allah ya kaddara abu to shikenan dole sai ya yi amma wannan malamai suna cewa al'aqdu bil asbab mataki ne na kan da garki da neman tsari daga Allah subhanahu ta'ala wanda shari'a bata hana wannan ba daga nan bayan sun tafi yake ce musu hakan ba zai wadata da komai ba ba ce wata bukata da ke zuciyar yaƙo wanda ya zartar da wannan bukata shine a shafaqatul lati takunu bainal waladi wal walid ko bainal waladi wa auladi walidi wa auladi ko irin tausayi da ke tsakanin mahaifi da yayansa yace kasu shiga gaba ɗaya domin kada wata cutarwa ta same su sai Allah yake cewa shi annabi ya kula zuwa ilimin lima allamna babu shakka iya aiki da ilimin da muka bashi ma'ana duk aikin da zai yi bisa tsarin ilimi yake wannan aiki sai Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu da yawa daga cikin mutane ba su da sanin haka din abinda za mu karkare da shi a darasin wancan akwai addu'a da ma'aikin Allah ya koyar game da shi kambun baka ko al'ayi wanda ruwaya ta inganta iya karantawa jikokin sai na Hassan da sai na Hussein Allah ya kare gari su uizu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin wa min kulli ainin lamma ko a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli wa min kulli ainin lamma wannan addu'a ce take tasiri kuma tana zama kamar rigakafi ga kambun baka tunda ma'aikin Allah ne ce kambun baka gaskiya yana cutarwa har ma wani suna cewa iyakar mutum kabari kambun baka kuma iya shigar da rakumi tukunya kamar yadda duka magana ta gabata a makon da wuce a walan ma dakaru ala yusuf to ga sunan sun taho sun dau shawarar mahaifinsu sun shiga min abwabin mutafarriqa din sun shiga misra ta hanyoyi daban-daban sun rarrabu sun yi mahada a wannan ku na almalik almalik misr sun yi mahada domin su ji su sake awo na kayan abinci su dawo gida da shi sun shiga ga yusuf alaihi salam shine walamma haka ne ko walamma dakaru ala yusuf awa ilayhi akha awa ilayhi akhahu sai annabi yusuf alaihi salam ya tattaro dan uwansa zuwa gare shi dan uwansa shine bunyamin wanda ba a tafi da shi ba a karon farko a karo na biyu ya ce iya su a tafi da shi an gane ko ya ce su zo min da shi akila ku min abiku ku taho min da shi dan uwan ku wanda kuke mahaifi ɗaya da shi suka taho da shi yusuf alaihi salam awa ilahi akai damma ilahi akuhu shaqi akuhu shaqi annabi yusuf alaihi salam ya tattaro shi zuwa gare shi ne damma ko damma ilahi akuhu shaqi fa anzalahu manzila annabi yusuf alaihi salam ya saukar da su wani masauki wa ajra alaihim ta'am wa sharab yasa aka karbe su da abinci da abin sha aka yi musu gara ta saukan baki wanda kuma iya cikin ɗabi'a ta mutanen kwarai idan kai ba ko ka sauke shi ka ainihin kawo masa abin da zai bukata na gaggawa wani iya cikin ɗabi'u na dattawan mutane وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين alaihi salam Allah yake bamu labari game da tarbar baki da yake yi ya yi baki bai sama mala'iku ba ne ya yi baki ya musu sallama suka mara masa da sallama sai shi ko dai mutane ne nake hankali na bai kwanta da ku tunda ya kawo musu abinci ya ce ba su ci ba qaumun munkarun farabi ila ahli ay faraja ila ahli sai ya koma zuwa ga iyalansa faja'a bi ijlin samin sai ya zo musu da dan maraki na sa wanda tuni ya sa an yanka shi an dafe shi an soye shi wani kuma aka ce ijilin samin ijilin hamis duk siffa ce ta ijilin nan da nan an yi abin da ya kamata a yi an kawo wa baki ka duba fa baki ya yi da yake karimi ne bai san su ba amma ya ji aka yanka musu maraki aka kawo musu ci domin tarba irin ta mutanen kwarai ga baki an fahimta manzan Allah har kyautar aljanna ya kan ba ya yi baku ya yace a je gidansa a nemo masa abin da za a biya bako aka je gidansa ɗakin iyayen mu matan matansa iyayen mu ne aka rasa abin da za a kawo bako da yazo yake cewa wannan bako na wa zai sauke shi falahul janna wa zai tarbe shi ya sauke shi ni kuma na lamunci masa aljanna gobe abu tsala al'asari sai ha ana yarsu abu tsala ya ce da Allah ni zan tafi wannan bako ya tafi da shi gidansa ya masa abin da ya kamata suka fi ta ba mu akan rayuwarsu da ta ƴaƴansu da ta su suka dawo har manzo Allah ya ce Allah ya bar labarin abin da ya faru yanzu saboda ka bako abin karramawa ne saboda haka annabi Yusuf alaihi salam duk da ya san yan uwansa ne amma da sigar bakon ta suka je musu ya tarbe su ya musu goma ta arziki falan ma kana layyin lokacin da dare ya abu sai yusuf alaihi salam ya je gare su fakala sai ya ce liyutin ma kulla a kawai min ko liyamin kulla a kawai min a yi mutum biyu biyu kamar ɗaki ne kowane ɗaki a cin mutum biyu shi kuma akwai dabarar da ya sa ya dama can sun ce su goma sha biyu ne ɗaya ya tafi jiji ya bata ya halaka ta ɗaya a gaban su sun ce ɗaya kuma iya wajen babansu ya riƙe shi bai bari sun taho ba da ya ce a taho da shi suka yi dabara suka taho da shi sai shi to kowa ya kama ɗan uwan su kama aiki da aka yi haka falan ma bakiyar gulam wa adam shi wannan da ya rabu ɗayan ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya ɗin shi kaɗai ne ya rasa ɗan uwan da za su kwanta da shi qala yusuf haza ya namu ma sai ce tun da wannan ya rasa dan uwa ni baya kwanta da sai kama shi suka ji sau kwalin shi fa ba ta ma'a shi sau kwalin tare da yusuf alaihi salam to da daddare sai gabatar masa da kansa ya ce ni ne dan uwan ka yusuf ko da kai a lokacin kana yaro na ji labari na tori ne akwai abubuwan da za mu shirya da kai amma karka damu karka damu akwai abubuwan da za su biyo bai amma da sani da domin mu cimma wata manufa da muke so mu cimma kalan ma kalabi lokacin da yake banta da shi kala inni ana akuka sai ce ni ne dan uwanka ma'ana aku shaqiq dan uwanka da shi uwa ɗaya uba ɗaya dama dan uwa a yaran malaman fiqh ko malaman rabon gado iya da matsayi guda uku akwai aku shaqiq dan uwa da uwa ɗaya uba ɗaya akwai aku li'ab dan uwa da uwa da mahaifi da shi akwai akun li'um dan uwa da kada uwa da shi a fahimta to shi bunyamin an ce aku shiqiq ne uwarsu ɗaya uban su ɗaya da yusuf alaihi salam kuma an ce su biyu kadai mahaifiyar sa ana fahimta sai ce ana akuka fala tabta'is bi shay'in fa'alu karka damu daga sake jikinka nan ka zo gida su waɗancan yan uwa naka ba su sani da yusuf ba amma kai na bayyana mu kaji kaji kaji yadda Allah ya kaddara bayan an jefa na alijiya na fito aka sai da ni a bawa aka kai ni gidan sarki kaza da kaza har zuwa wannan matsayi ka yi hakuri duk da abin da zai faru wa anna Allah qad ahsana ilaina sai ce hakika Allah ta'ala ya kyautata zuwa gare an fahimta ai la tahzan kar ka damu kar ka damu da abin da zai faru duk abin da zai faru kar ka damu shine fala tabta'i bi ma kanu ya'malu kar ka damu kar ka yi baci rai dan ganin wani abu ya faru a bayan haduwar mu da kai duk da abin da na shirya zai faru amma kar ka damu kar ka ji damuwa dan uwanka ne ka sake jikin ka kuma Allah ya zabe mu ya fifita mu akan mutane da yawa na'am daga nan ne فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون
فلما جهزهم بجهازهم lokacin da aka tattara masu kayayyakinsu a ta jahizi shi ne kawan matafiya ɗan sassa kayansa a jaka ya kikin ɗa zai tashi shi ne ta jahizi an gane ko yadda matafiya ne ga abin da ya kawo su misira an auna musu kayansu inda sau kwana sun tashi sun kinkin ɗa za su taho shi ne jahazahun bi jihabi sun tattara kayayyakin sun kulle suna harama tafiya sai yusuf alaihi salam sai ya ce ja'ala sikaya fi rahli akhi as-siqaya shine al-mashraba allati kana fi yashrabu al-malik wani kamar abin shan ruwa ne da sarki yake shan ruwa da shi kuma na zinariya ne ana an gane ku shine as-siqaya kuma shine siwa as-siwa shine as-siwa bi sad kuma shine as-siqaya duk abu ɗaya ne a fahimta sai ce wannan abin shan ruwa nasa na zinariya to a buɗe kayan ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya da shi ɗin nan ya ce a buɗe wannan buhu na ɗan uwansa a jefa wannan su kaya ci a fahimta kaga dama tun farko ya ce bala tabta is karka damu kuma ya yi haka ne domin ya riƙe shi ya zauna a gunsa su ci gaba da tattaunawa kafin Allah ya yi ikonsa lokacin da aka ta faru a sikaya هي المشربة وهي إناء الذي كان يشرب فيه الملك ويكيل به الطعام السواء والسقاية شيء واحد السقاية السواء أبو بلادين كان يشرب فيه يوسف عليه السلام وأن يوسف عليه السلام يشرب وكان كأس من ذهب an ce wani kofi ne na zinariya da yasa aka jefa shi a cikin buhun dan uwansa azzana mu'azzin sai ya sanya mai yi kuwa ya je yi kuwa ya bi bayan su ne azzana mu'azzin azzana mu'azzinun mu'azzinun azzana shi mu'azzin shine mai yi kuwa ko mai sanarwa sarki ya tura wannan mai sanarwa ya bi bayan su idan ya je ya ce ayyatu al'ir al'ir shine alqafila alqafila a alqafilatu fiha al-ahmal alqafila فيها الأحبا فيها الأحمال معنا رندنا كوتا توغا تيو دوكون كاين أبيتي شيني الأحير كارب كاكو wanda sun yi lodin kayan abinci ko a ce fataki shine al'ayyar da ya je wajensu ya ce ayyatu al'ayyu ya ku wannan matafiya ya ku wannan da kuka zo kuka sai abinci a wannan gari innakum lasariku cewa ku dinnan barayi ne magana ta girman ta innakum lasariqun babu shakka cikin ku akwai wanda ya tsata ana jingina masa zargi na tsata tare da ku shine innakum lasariqun daga nan me faru قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ce musu ana zargin su da sata qalu wa aqbalu alayhi sai suka juyo wa aqbalu alayhi ay aqbalu ala munadi sai suka fuskanto zuwa ga wannan mai sanarwa da wanda suke tattar da shi ya kulu na lahu suke cewa da su ma za ta fi duna me kuka nema kuka rasa me ya kuke zargin mu da shi menene na ku yi mata kuke zargin mu Ma- mallazi ta fi duna me kuke nema a wajen mu kuma da har za ku dingina mana sata kalu suka ce na fi suwa almalik ai dan kofin zinariya na sarki na shan ruwa shi muke nema ya bata ko muna zargin ku ne kuka tole shi ai na faqidu mashrabatil malik muna neman dan kofin da sarki yake shan ruwa imamu tabari yake cewa wa ikhtalafa alqira'a fi qira'ati zalik wannan kalma ta nafqidu suwa al malik ya ce akwai bambance bambance na makaranta akan wannan kalma ana fahimta shi imam a tabari yake cewa فذكر عن ابي هريره رضي الله عنه an ambato daga abu hurairar Allah ya kare da da shi an ce annahu qara'a sa'al malik ya karanta sa'al malik da kai waw ba tare da waw ba nafqidu suwa'al malik kuma qira'atu abu huraira nafqidu sa'al malik wa ruwiya an abi raja annahu qara'a saw'a malik saw'a bi sukun al waw haka ya karanta saw'al malik وروي أن يحيى بن يعمر أنه قرأه سوق الملك أو صوغ الملك آه الغين بدل العين هكذا غين بمقام عين قالوا نفقد صوغ الملك وأما الذي قرأ الأمصار إمام الطبري يتيتو أما جمهور علماء يرن كراتنسو shine suwa al-malik wani ne qira'atul jumhur an fahimta ai mun rasa abin shan ruwan sarki ko kwanan awon sarki mun rasa shi ko muna zargin ku da ku ka ɗauko shi waliman ja'a bihi duk wanda ya zo da shi ko ya mana nuni da inda yake sarki ya ce a masa albishir himlu ba'ir za a ba shi laftun raƙumi na abinci kyauta duk wanda ya nuni ya ce ga inda wannan ɗan kwanon sarkin yake ko ɗan kofin sarki na shan ruwa to shi kenan himlu ba'ir sarki ya ce za a mai laftun raƙumi na kayan abinci a bashi wa ana bihi za'im za'im shine kafil ni na tsayu akan haka shi mai sanarwa ya ce ni ne garanto zan yi zan baya duk wanda ya nuni kafin a bincika aka ce ga inda yake to shi kenan sarki ya ce a masa albishir za a bashi laftin rakumi na abinci guda a bashi ta wanda yi kyauta kuma ni ne kafil ni ne giranton da zan tsaya a bashi kare da an fahimta shi ne wa annabi iza'il kaga hikima anan shine su yan uwan ba su san abin da yusuf ya tattauna da yan uwansa da jarawa kuma ba su taɓa zaton ba su taɓa sanin an yi wannan al'amarin ballantana wani ya ce ba da satar amsa abinci da kayan wannan gaba ɗayan su ba wanda ya san abin da ya faru kuma suna yi wa kansu kyakkyawan zato domin 'ya'yan annabi ne mutanen kirki ne ana fahimta ba masu ba masu halayyar banza bane mutanen kirki ne sun taso a gidan dattaku suna da tarbiyya suna da mutunci ana fahimta ne suke cewa ai su kwata-kwata babu wannan maganar ta a ce ana zargin su da sata ba sa zaton wannan abin zai faru balantana ma wata ja'iza da za a sa har a ce wai in an samu wannan kaya ko wani ya nuna inda yake za a bashi lafiyar rakumi guda na kayan abinci su wani ba bukatar su bane su hasali ma ba sa zaton akwai wanda ya dau wannan kaya a cikin su daga nan me faru قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين suka ce tallahi shi ma tallahi siga ce ta rantsuwa ana cewa tallahi ana cewa wallahi ana cewa billahi an gane ku duk siyag ne da cikin rantsuwa a shari'a tallahi ai wallahi inna ma iya wawun kullibatta wawun ne aka mai da shi ta wallahi ne kuma tallahi ko kullibat ba ko a mai da shi ba a ce billahi yan uwan yusuf alaihi salam suka ce muna rantsuwa da allah ma ji'ina li nufsida fil ard mu ba mu zo wannan kasar dan bi barna ba ba mu zo misira dan mu yi barna ba a sata barna ce ke sata ta ma'ana da sata ta makami da ta fashi da ta waye duk barna ce duk inda ake sata dukiyar al'umma to barna ake yi ana mummunan aiki ne da allah baya sasa an fahimta ma ji'ina li nufsida fil ard ai li na'asi allah fi ardikum ba mu zo mu saɓi Allah a kasan ku ba sata saɓon Allah ne an fahimta bayan haƙƙi ne na wanda ka ɗauke masa kaya kuma ta wuce sigar kana saɓa wa Allah suka ce ba mu zo wannan ƙasa ta misar ba don mu saɓi Allah ko don mu yi ɓarna ƙalu laukun na suraka ko surrakan da dai mun kasance ɓarayi ne mu lam nuradda alaikumul bida'a allati wajadtuha fi rihali da ma sun ce hadhihi bida'atuna ruddat ilaina karan farko zai ce a buɗe buhunan a samu su kuɗaɗen su a ciki da suka je sun dawo da wannan kuɗin suka ce mu da barayi ne ba za mu dawo da kuɗin ba ga kuɗi garari ya gare mun dawo da shi kuma za mu sace wani abu an fahimta suka ce har in mu barayi ne ai kuɗin da kuka manta kuka bari cikin bukunan mu na abinci wallahi da ba mu dawo muku da shi ba amma tun da har mun dawo muku da wannan kuɗaɗe to babu shakka wannan alama ce mu ba barayi bane ba an fahimta yi ne wa mako na sarki mu ba barayi bane daga nan bai faru قالوا جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين Allah ta'ala ke cewa qalu suka ce fa ma jazaohu in kuntum kadibin ai da kuka ce ma ina li nufsida fil ard ba mu zo wannan kasa dan mu yi barna ba to me sakamako in kun kasance abin da ku faɗa ba gaskiya bane an fahimta kar ku din kar ku jingina kalmar ƙarya kai tsaye gare su a kullum ina cewa mi ladabin magana game da su akwai malaman da suka tuna cewa annabawa ne maka akwai masu wannan kaulin daga cikin kaulin ulama an fahimta suka ce in abin da kuka faɗa ba haka bane to me sakamako a matsayin ku na malamai ƴaƴan annabi guda me sakamako in mun bincika mun ga abin da kuka faɗa ba haka bane an gane ko qala ashabu yusuf li ikwatihi su yaran annabi yusuf alaihi salam suka faɗa ƴan uwansa fama sawabi sarik in kuntum kadibin me sakamakon barawo a wajenku har in mun bincika mun samu abin da muke bincike fi kaulikum ma ji'ina li nufsida ma ji'ina li nufsida fil ard ai ba mu zo wannan kasa domin barna a bayan kasa ba to har in abin ya kasance ko za ku yi hukunci me hukunci a tsarin ku a ilimin kuma shi Yusuf alaihi salam ya sani a dokar su ta can Kan'an duk mutumin da ya sata aka kama shi to ya zama mallakin wanda ya wasata ya zama bawa gare shi in ya ga dama ya yanta shi in ya ga dama ya bautar da shi ya san wannan ya sa ya ce to ku ba su hukuncin da kansu annabin Allah ne an gane ku ko ba su ku ce su su faɗa da bakinsu me hukunci har in an samu wannan kayan agonsu me hukunci agonsu sarki ya ce ko za ku hukunta ɓarawan da kanku ba ma shi zai hukunta shi qalu sai suka ce jaza'u man wujida fi rahlihi wa jaza'u ai duk wanda aka ga kayan nan a cikin kayayyakin sa to shine sakamakon wanda ya wasa fa huwa jaza'u ai ya zama mamluku wa abdu ya zama bawan sa ya zama mallakin sa duk abin da ya ga dama da shi ai bi an yusallim bi sarakatihi ila man sarqa min ai za a jingina shi da shi da kayan da ya sata duk za a mallaka wanda ya sata ai sallama bihi an gane ko ai za a jin za a mayar za a sallama shi zuwa ga wanda ya masa ta gaba daya ai nasna bi man sarika minna haka muke aikata wanda ya marasa ta in dai an kawo mutum da sata to shikenan da shi da kayan da za a mallaka wanda ya sata in yaso shi kuma zai abin da ya ga dama da shi daga nan bai faru
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم kenan an zo za a fara bincike an fahimta an kai an kawo su sun faɗa su sun faɗa sai mu ba barayi ba ne ba mu zo wannan ƙasa don mi wannan ɓarnar a bayan ƙasa ba ga ga kaza ga kaza ga ai wasu- ai sarki ya ce a bincika to sarki ya ce in an bincika an samu wannan kayan me sakamakon wanda aka samu a kwanci suka faɗa daga nan fa da abi auki ya sai aka fara bincike ta kayayyakinsu an gane ko fi tafishiyati bi auqiyati sai aka fara bincika kayan su buhunan su daga manyan aka fara amma shi ba a zo kansa ba shine fabada bi auqiyati ma auqiya ita ce jaka alwi'a jakkunan su aka fara bincikawa qabla wi'a'i aqi kafin a zo jakar dan uwansa ko buhun dan uwansa aka bubbude aka bincika duk ba a gani ba an gane ko auqiyatihim wa rihalihim ɗaliban bi zalika su'a al-malik ana bincikawa a nemo wancan abin da sarki da aka ce ya bata suka bincika su aka rasa a cikin nasu duka kafin a zo kan dan uwansu bayan an bincika ba a gani ba a nasu sai suka ce to ai shikenan wannan yaran ma me zai dauka tunda mu manya ba san ko wannan me zai yi saboda haka wannan ma ba ya kun mijin kayan sa ba an fahimta ai yaro ne karami in ma ana zaton sata ya goma za a yi zato ai to amma duk kayayyakin mu an farke ba abin da aka gani so da ku sallame mu yi tafiyar mu kawai suka ce ai har na yaron ma sai an bude an gani an gane ko fastakar je suwa min waye aku ana bude buhu sai gashi a cikin buhu dan uwansu shi wannan da suke ce masa bunyami sai Allah ke cewa kazalika kidna li yusuf ai sana'ana li yusuf sana'ana li yusuf haka muka koya wa Yesu alaihi salam wannan dabara ce daga Allah ya koya annabi Yusuf tunda Allah ce kitina ai sana'ana li Yusuf mu ne muka koya mai wannan dabara domin ya rike dan uwansa da yake aku shaqiq ya zauna a gunsa hatta yaklisu akahu shaqiq min ikwati har ya keɓanta ya zama to sun samu keɓantuwa da shi da ɗan uwansu da suke kuwa ɗaya a maimakon su waɗancan gaba ɗayansu ma kana liya aku za a kawo fi dalil mali illa an sha Allah Allah ya ce bai dace ba a cikin addinin da shi wannan sarkin yake yi a ce ya kama ɗan uwansa ba da laifi ba sai dai abin da Allah ya so na koya masa wannan dabara an fahimta kamar Allah iya cewa wannan duk abin da aka yi ba gaske bane ana yi ne domin wata manufa ta koyarwa ta tabbata amma ba sata suka yi ba shi ma ba satar yayi ba ko ba hukunci za a yi masa ba ne ce ba ya dacewa an yi akuza a kawo fi dinin mali a ka dan shi sarki ya kama dan uwansa addinin sa wannan ba daidai bane illa an yi sha Allah ay yakidahu alladhi alladhi kadahu la sai dai dibara irin dibara da Allah ta'ala ya koya masa wa ma kana zalika fi qada'il mali wannan kuma hukunci bane a gonsa an yasta'bi da rajulan bi sarakatihi a ce ya bautar da sarki aka ya bautar da mutum akan zargin sata aw ma kale ya akuza akawo fi dinil malik bi zulmi ai bai bai dacewa addinin da sarki yake a ce an kawo mutum da zalunci an fahimta an ya akuzahu bi zulmi walakin la kada li yusuf Allah ya koyar da Yusuf dubara li yadumma ilayhi akha domin ya tattaro dan uwansa ya zauna gunshi sai Allah ya ce narfa'u darajati man nasha narfa'u ad-darajati man nasha haka Allah yake daga darajar wanda ya so daga cikin bayansa an fahimta ita daga daraja daga Allah ne walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ita buwaya da dan adam ya zamto ya sanu yayi suna to daga Allah ne shi ma dan adam bai isa yi wa kansa wannan ba Allah ne yake so yake zaɓar ɗai daga cikin bayan sai masa wannan wani ya shahara a sana'arsa wani ya shahara a adalci wajen mulki wani ya shahara a karatu wani ya shahara ma aikin banza ai akwai shahararru a ƙwallon kafa ko duka ai wani ƙwararre ne a ƙwallon kafa kaga ya shahara amma ba ta hanya mai kyau ba ku yi hakuri matasa na san an taɓa yi da kuke so ko yawa wani ya shahara a rawa ma duka ai wani gwanin rawa ne kaga aikin banza kenan an fahimta ita kuma duk inda shahara take akwai jarabawa ce har in baka roƙi Allah ba ya baka ikilasi musamman a fagen da'awa to wannan ɗauka za ta halakar da kowanne mabiyan in ka biyu za su halakar da akwai da yawa daga cikin masu da'awa wanda mabiyan sun halakar da su ko kuma da'awar ta kasance kawai suna bin san ran mabiyansu ne shi in ya san in ya faɗi magana mabiyansa ba za su ji daɗi ba wala sai yawa maganar kwana ku ya mata kuskure ma in ya san ba ra'ayinsu ba ne kaga wannan ɗaukaka ko ko ko shuhura ta zama musiba ta zama bala'i so da a matsayinka na da'i duk yadda Allah ya ɗaukaka ka ya baka magoya baya daga cikin al'ummatu tsakaninku da suna amana kamar musu wasiya in ya so daga yau maka su dawo kai dai ka wanke ka cire igiya daga wuyanka a gaban Allah amma in ka ce san ransu za ka bi ka karanto abu ka ga ba sa yi ka yi kwana ka yi penalbitin ka yi fenti ka wuce to Allah bai kama a lokacin da Allah zai damke ka ba kowa abu kuma wallahi ba abin da za su tsakaninka da mabiya ko almajirai ka faɗa musu gaskiya shi da imamu shafi ko ɗaya daga cikin suke cewa ai ba yanda za a yi na yi karatu da wahala sannan na zo karantarwa mana sha wahala ba zai yi ba ba ku san yanda ya yi karatunsa ba ya sha rana ya sha sanyi ya sha yunwa a ce kuma in ya zo karantarwa masu ya bi son ranku ba zai yi ba ba zai yi ba amanar ilimi shine ka faɗa mabiya ka gaskiya in ta yi daidai kai ma ba ta kaba daga Allah ta in kuma a an samu ba ta yi daɗi ba shi ma har da shi a ciki ai ai ba annabi bane ita kuma gaskiya ne tana kan kowa ai in ta yi zargo ma har mai karatun da mai jan bakin muna ci sai dai mai rukun Allah ya kudda mu gaba da so daga wannan shine ka'ida a narfa'u darajat akwai jiya wani bawan Allah yake faɗa mana wata jarrabawa da ta samu wani idai ahlus sunna ne ba kuma iya ɗaya daga cikin masu da'awa wani tafi wani gari wai ya je wajen irin malaman nan yan malaman tsubbu za a ce wai da Allah ya zo wai iya ne ma a masa addu'a ya sha malami ne wai ahlus sunna daga cikin masu da jiya jiya na ake balla ya je wai addu'a ya je a masa wai ya shahara kaga wannan da an san wannan labarin sai an haida awa wannan ko da awa a masallacin unguwarsu a hana shi domin taimakonsa za ballanta na abai zai shiga cikin al'umma idan da shi wannan kuma ko duk abin da aka ɗora shi a kanan bukanci wala sai ya yi domin zuciyarsa ta rufe shi dan ya yaye gare shi saboda ka irin wannan suna nan jigima cikin mutane ballanta na gaji layin yan kasuwa in ya ga wani ya zama kishiyarsa yake da biyan da zai sabauta wala ya sabauta shi wani ma a ɗauke rayuwarsa ba wani a haukata shi ka je fagen wa'ansu daga cikin yan siyasa su ma suna da wannan a wannan kasuwar ta ta wannan gari akwai wani bawon Allah da shi ma ya kasa hakuri don Allah ya ɗaga wani makocinsa a kasuwa ya je mai siddabar da kulumboto ya aka fitar masa da san kasuwa a rasa sai ya yi wata da fito kasuwa kuma lafiya sa kalau a yi a yi a yi ce wallahi ba zai zo domin wannan sihirin ya yi tasiri a kasuwa wata rana shi wanda ya musa sihirin sai aka yi yasa asibiti ba ta da lafiya sai aka ce ana neman jini da za a ƙara wannan yarinya aka yi ta neman jini aka rasa a sai shi wannan bawan Allah da aka masu hirin jininsa zai daidai da wanda za a biya yarinya da ya ji ana magana sai ce a zuwa ɗau jininsa shi kuma uban yarinyar ne mai sihiri ya rama da kasuwar gaba da aka je aka ja jinin wannan bawan Allah aka sawa yasa cikin hikimar Allah ta farfaɗo ta tashi da kansa ya zo ya samu mutum wane dan Allah ina neman ka yarinya sama da shekara ɗin nan wallahi ni ne muka haɗu da wane da wane da wane muka je wajen boka ya ba mu sihirin da za mu zo mu kulla mu binne shi a wani mu domin kamar wani kaso domin muna ganin ka ishe mu Allah ya ɗauka kake da mu ya ce yanzu na san inda je binne shi ya ce ya tono inda ya binne shi aka aka baje shi aka je wajen malamai aka ce gani aka kone shi sun yi kimar Allah ko sati ba a yi wa mutum ne da wani a wannan gari kaga wannan jarabawa mutane da yawa suna cikin wannan bala'i Allah ya daga dan uwanka to ka hakura kai mara banka iya ga Allah tunda Allah ya ce walillahi izzatu li rasuli walil mu'mini saboda ka hakura da dukkan matsayin da Allah ya kai to Allah da kansa yake cewa da rafa'u darajati man yasha mu ne muke daga darajar wanda muka so daga cikin bayan ba wanda ka so ba wanda Allah ya so ba wanda ka so ba wanda ka so ba hadisi ya inganta ne hadisi imam nawawi manzo Allah ke cewa da za ku taru dukkan farkon ku da ƙarshe akan ku ce za ku amfana da mutum daya ku ce za ku amfana da shi manzo Allah ya ce Allah ya ce a faɗa muku wallahi ba ku ku amfana da shi ba illa bi shay'in qad kataba Allahu lahu face da abin da Allah da mutum farko ya rubuta zai same ka da alkhairi haka nan da kowa duka za a haɗu a ce a cutar da kai manzo Allah ce lam yaturuka bi shay'in illa bi shay'in kad kataba Allahu alayhi bas isa cutar da kai ba sai da abin da Allah can tun farko a wannan bi katabi rizqi wa ajali wa amali din in baya cikin wannan rubutun wala ba abin da zai ba ka kwantar da hankali ga gaji wai ana wai mene ake cewa wai wala wai an sani a gaba to a baya za saka sai dai kai zakar kawai ba ruwanka da su kai ta zakar suna ta jiwo Allah iya kare ba su ba abin da za su yi ma wallahi ka rike al-azkaru sabah wal masa ka rike wannan kuma kana yin su da ikilas in Allah ya ma arziki ya wuri ma kai ta sadaka maganin musiba ka dinga taimakon talakawa bayan Allah kana ba su abinci da ruwan sha kana ɗauke musu damuwarsu to baka san irin faɗan da Allah zai kare ba akwai bala'in da in yazo zai cinye ka wallahi amma akan wannan sai Allah ya kare ba sai zai wuce sai barka da mara kawai ka Fatima dina ya wuce amma bala'i ne wallahi zai haraka ka wallahi saboda ka a riƙe wannan makami ne tunda yanzu mugayen sun yawa kai kana ta kanka ba san ma me kake can kuɗa wa kake ciwa amma wani aure bai ji wani in ya samu dama kullum hutu zai mai akwai wani bawan Allah mai aski ne ya same ni cinin akwai wani bawan Allah iya zuwa gunsa aski sai wani ya lallaɓe ci da Allah ya bashi su masa su masa yace me za ka yi da ita yace a wala sa aka yi lemu yace wallahi ka ƙara zuwa na zina ka da yasin da kar ka ƙara zuwa ni ba mushriki bane ba ko ka bane kaga da an samu mai askin boka ne ko irin yan duniyar nan ne ɗauka zai ya shi ko su ciniki da hira tsada ya bashi ku yi hankali musamman wanda suka share din nan ba ko yana ake aski ba da sai kilifar ka wala na zuwa ana ma sosai kuwa amma kai tana ganin irin mu ko ina ma amma ba ruwan da ba wanda ya damu da kun ga da yankan farce wallahi farcen ka da gashin kanka ana hada asiri ana sihiri ko tufarka a yanki wani abu na tufar da kake sawa ana sihiri kuma iya tasiri duk wanda Allah ya ɗauka shi kiyaye wannan in wanza mun ka ne ka mai ka hada shi da Allah ka ce kai a gaskiyar magana ke in mai yankan farce na yankan farce ma mai sauki ne yanke mun ba zai tukun bata gaba daya a yanzu dan wannan fa- a, wa hankici nasu tattaro ba ni kayata ka tafi ka je ka binne kayan abun nan gana haka ake yi amma masirta suna nan suna yawo wallahi suna nan wani jarin sa bai na jarkar yelon manja ba amma iya idan wani wani jarin sa dubu dubu bai kai dubu hamsin ba amma wani ya sashi a gaba sai ya kai shi da ku rike azkar bayin Allah kun ga azkar na safe da yamma nan kun ga addu'a shiga ban daki fitowa shiga gida fita hawa abin hawa sau ku rike wannan wallahi makami ne wannan kuma surru ne ne yan uwa ta kare ka faɗa muku duk wanda ya rike wannan ikilasi wallahi ba abin da zai same shi in kai ikilasi kai yaqini wallahi ba abin da zai same ka tunda manzon Allah ne ya faɗi wannan mu ko mun san la ya diqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha ɗazun da nake ganin karatun wani malami yake cewa suna tafiya da wani bawan Allah sai abin hawansu ya lalace kuma ga dare yayi sai yake cewa ya zama fi sauki dama mashin ne mu tura mashin ɗin nan cikin duhuwa mu ajiye shi mu tafi gaba tunda a daren nan ba yanda za a yi mu samu wanda zai gyara mana mashin ɗin nan sai ce wallahi akan zamu koma gida haka yace yace wani akai ka faɗa haka sai ce Allah ta'ala ne fi ce inna Allah ma'al abdi ma kana al'abdu fi awliya daga cikin ɗabi'a ta duk damar da Allah ya bani ina taimakon talaka da ita duk abin da Allah ya hore mu to ina samun mabukaci da taimake shi da abin da Allah ya hore kuma na san alƙawarin Allah gaskiya ne suna haka ko minti biyu ba a yi ba sai ga wani a mashin ya zo kunsu ya tsaya sai ce me ya faru sai ce wallahi muna tafiya da mashin ne ya tsaya mana muka rasa yadda za mu ce mu gani dama ba ka rike ne daga mudin ba shi dauko kayan aiki yace ga fitina ta ku haska ya haska ya haska ya gyara ce buga ya buga ya ce kudin sai na faɗa ba inna allaha ma'al abdi ma kana al abdu fi auni aki ka taimaki dan uwanka sai Allah ya taimake ka ka rufa masa asiri sai Allah ya rufa ma ka dauke mai damuwa sai Allah ya dauke ma manzon Allah ne yake cewa Allah iya tare da bawa in kana cikin damuwa dan uwanka kuma manzon Allah ya ce duk wanda ya ɗauke wa musulmi damuwa daga cikin damuwoyin duniya shi kuma Allah zai ɗauke mai damuwar lahira ka san damuwar lahira kuɗi baya maganinta bala'i ne wanda sai rahaman Allah ce kada take maganinta amma wallahi in kana cikin taimakon ɗan uwanka kana tallafa masa kana taimakonsa kuma taimako na surru wallahi akwai taimakon da Allah zai ma har a lahira wallahi ya taimake ka Allah ya ce na rafa darajati man nasha wa huwa kulli dhi ilmin alim Allah ya ce aka miki daga darajar aka dukkan wani mai ilimi to akwai wani mai ilimi a gaban shi malaman tafsiri suke cewa na rafa darajati man nasha ay yusuf wa ikwati Allah ya daga darajar Yusuf da ƴan uwansa ay rafa'ana Yusuf fawqahum fil ilm ko kuma Allah ya daga Yusuf akan su da ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa anna fawqa Yusuf man huwa a'lam cewa yusuf din ma akwai wanda bi shi ilimi min yusuf hatta yantahi zalika ila Allah har aje kuma karshe a barwa Allah ilimin sa gaba daya dan abbas yake cewa inna Allah alim wa huwa fawqa kullu alim Allah masani ne kuma iya sama da dukkanin wani masani dukkan shi ilimi dai Allah ake jinginawa shi yasa Allah wa rasuluhu wa alam wannan kalma ce ne kamar da duk wani da'i na suna ya rike karshen ilimi iya ga Allah na'am mujima
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ita alwashi sun ce su ba su zo don sata ba ba ƙwarna ta ba ne sai abu ya zo ya yi bayan da suke zato ba sai ga ɗan uwansu an binciko an ga kayan sarki cikin kayan su kuma babu yin da za su sau riga sun yi hukunci da kan sun ce ga hukuncin da za a yi suka nan me ma za su ce suka rasa alu suka ce in ya siri ai in wannan ya yi sata to ba ba abin mamaki ba ne faƙadar saraka wa kullahu min qabl ai dama can akwai dan uwansa da ya sata dama can dan uwansa da suke uwa ɗaya ya taɓa yin sata dama ya anuna akahu li ummihi li abihi wa ummihi wa huwa yusuf suna nufin dan uwansa da suke uwa uba uwa ɗaya uba ɗaya shine yusuf sai imamu tabari yake cewa wa tulifa ahlu ta'wil fi sarika malaman tafsiri sun samu ƙara wa juna ilimi game da wace sata suke nufi da suke jingina yusuf alaihi salam sata wace sata ce allazi wasafu yusuf biha wanda suke siffanta yusuf da wannan sata qala ba'du wasu daga cikin malamai suka ce kana sana kana sanaman li jaddi li jaddihi abi ummi akwai kakansa na wajen uwa baban mahaifiyarsa iya da wani gunki sai yusuf ya taba zuwa ya dauke gunkin ya karya shi wa alqahu ala tariq ya zo ya zubar da shi a kan kai wannan dauke gunkin da ba a sani bai kakkare ya zubar to shine ake rufarin da wannan magana wai shi ma ya sata an gane ko shine wai shi ma wannan sata shi ne suke jingina masa sata kuma wahab bin munabba yake cewa sata da suke jingina masa shine annabi yaqub alaihi salam gidansa akwai tsuntsaye da da da da, da kaji kawai sai yusuf sai je ɗauko kaza sai je ba wanda zai samu wani tara kai bai shi wai wannan abin da yake jin sai jingina yayi sata ko kuma wanda ga cikin malaman tafsir ya ce sai ya je ɗauko abinci sai zai samu mabukata masu jin yin wahayi ba su ci to duk wannan wani shine abin da suke jingina wa ai sata yake an fahimta in ya sarika fa kadin saraka a kullahu min qabl suna nufin yusuf alaihi salam an fahimta fa asarraha yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahu wata kalma da yace antum sharrun makan yace wannan kudin nan kun dau wani matsayi na sharri kun zauna a kansa shine sharrun makana ai kun tsaya kan wani mataki wanda matakin kunshe yake da shari tunda ya san shi suke nufi kuma ya san ba fasa ta yi ba an fahimta sai ke cewa an tusharun makana amma wannan maganar ya koye ta ba su ji ba fa asarra ha yusuf bi nafsihi wa lam yubdi halahu qala an qala an tusharun makana wallahu a'lamu bima tasifun abi ma takdibun Allah ya san Allah a'lam ne mafi sani ne game da abin da kuke jingina min na sata alali ba sata ne daga nan mai faru قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين an ɗau bunyamin kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa an kai shi zuwa ga shi almari ko an ce jaza'uhu man wujida fi rahli fa huwa jaza'u magana ta kare an samu kaya cikin kayansa kayan da ake zargin su kuma an dauka an kaiwa sarki shi so kuma suna tana irin alƙawarin da suke da baban su a gida an yi na Yusuf ya wuce kuma wannan ya ce musu lalle lalle suka ce wallahi za mu dawo ma da illa an yi haɗa biku sai dai abin ya halaka mu gaba ɗaya ne kawai za mu haƙura amma duk yadda za a yi sai mun dawo ma da shi to suna tuna me za su dawo su yaba musu kuma ga abu ne aka koma gefe aka yi mitin aka tattauna ya za a yi sai aka tito aje a fuskanci sarkin suka je suka ce ya ayyuhal aziz an gane ko yuhibbuhu aksar minna ko kuma ya ayyuhal aziz hi excellency ko a faɗi wani ko royal highness haka wani wani kambe ne na sarauta ina al aziz musamman a can kasar misra a wancan lokaci inna lahu aban shaykan kabira so kun kaga wannan da ka kama shi nan wannan inna lahu tattare da shi aban mahaifinsa shaykan kabira dattijo ne mai tarin shekaru an fahimta yanzu kuma an zo alfarma ake nema kuma za a nema alfarma yuhibbu aksara minna wallahi yana son sa fiye da mu sun fusata kwarai da gaske suna ganin me za su dawo su faɗa babansu suka yi mitin matakin farko to a ji a sami sarki a lalace shi a bashi zaɓi an gane ko wa yusalla bihi an waladihi alhali kuma wannan iya zama tasliya gare shi akan ɗansa da ya taɓa bata a gaban yusuf suke faɗan wannan akwai ɗansa dama mun faɗa ma ya bata ya tafi jeji koraye sun cinye shi to in ya ga wannan sai ɗan samu sauƙi na tuno wancan ɗan nasa da ya bata an fahimta wa ya hasunuhu firaqihi kuma iya bacin rai iya damuwa idan ya gaba ya kusa da shi iya damuwa idan ya gaba ya kusa da iya samun kansa cikin damuwa to fa kuz ahadana maka to ga mu goma nan ka zaɓi wanda kake so ka riƙe shi ka bautar da shi ka sakar mana wannan mutum da shi gida an fahimta ene ko kus ahadana makana ista'abadahu duk wanda kake zo cikin mu kama shi ka bautar da shi a maimakon wannan badalan min ka sakar ma wannan kama shi inna naraka minal musini kai muna ganin kana da kana da adalci kana da isani kai mutumin kirki ne abin na- abin ya manewa ko me za mu same shi mu ce masa saboda ka muna kallon kai kai mutumin kirki ne wallahi saboda ka mu mun kama wannan bukata ta yadda dai an kama an kama ba musu ba musu eh to kama ɗaya daga cikin muka sakar mana shi domin babansa dattijo ne iya son sa iya ɗebe mai kewa kan ɗan uwansa da ya bata saboda ka muna so ka sakar mana shi kama ɗaya daga cikin mu me yace musu kuma
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا alaihi لظالمون salam ya ce ma'azallah ay a'udhu billah muna neman tsari ga Allah an na'kuza illa man wajanna mata ana inda ai ba za mu kawo mutum ba da laifi har sai wanda muka samu kayan mu a gunsa wajadna mata'ahu kaga nan ma bai ce ba- ba- ba illa man wajadnahu surraqan bai faɗa ba domin ya san ba za ta yi ba sai dai wanda muka samu kayan mu a gunsa amma ba wanda muka same matsayin barawo ba lam yaqul man saraka bai ce wanda ya sata ba sai ce illa man wajadna mata'ahu mata'ana inda har in mun kama wanda ba shi muka samu kayan mu gun shi ba inna izan la zalimun to fi akzihi fi akzi ghairihi la zalimun in dai mun kama wani wanda ake zargin sa da laifi to babu shakka mun zama a zalimai ma'ana mun yi zalunci ba kai kamata imam al-bagawi a tafsirin sa yake cewa shi rawbi wanda duka na faɗa muku cewa a- a galabiya wannan suna nasu isra'iliyat ne babu hadisi ingantacce da ya tabbatar da wannan suna cikin la tusaddiqu wa la tukadibu shi rawbi an ce shine babba an ce idan ya fusata gashin jikinsa fitowa yake daga cikin tafarsa idan ya yi fushi kuma an ce idan ya yi kururuwa duk mace mai ciki ta yau a bayan da domin akwai mu'ujiza ta ƙarfin annabta ta tarbi shi shi yusuf ya san wannan kuma rigakafin wannan shine ɗaya daga cikin 'yan uwansa idan ya je ya taba shi shikenan sai ya sauka daga bishin an fahimta da suka zo suke neman maslaha cewa ya ɗau ɗaya daga cikin su ya saki wannan su tafi da shi sarki nuna ba zai yi ba kawai da hankalin sai ya tashi ran sai baci ko sai gashin jikin sa ke hudo tuku sai ke fito shi ya hufi ɗaya daga cikin waɗancan su goma an fahimta kuma ya ce shi yake faɗa yusuf alaihi salam yake ce mai martaba ko mai girma wallahi mu ko ba za mu bar ƙasar nan ba sai dai duk wanda za ta faru har yake tambayar mutanen garin a garin nan kasuwa us kasuwanni nawa ne sai aka ce ai kasuwanni goma ne sai ke ce to tunda mu goma ne kowa ya je ya rike kasuwa ɗaya ni abin da sarkin zai maganin sa gara ya bace ko kuma in kun kasa ku tara duk ku zo ku taro akan sarkin ni ku bar mun kasuwannin ni kadai duk zan je da su gaba daya ransa ya ɓaci ya ce kuma wallahi yanzu na yi kururuwa a nan wallahi duk wata mace ta haihu a gare ni haka sai ɓado ruwa kenan to da yusuf ya ji haka yusuf iya da wani ɗan ɗansa ƙarami sai ya kawo mai ce je ka ka taɓa jikin wancan mutum an fahimta sai ya nuna wa ɗansa ɗan ƙarami haka ya ce je ka taɓa jikinsa da ya je iya taɓa jikinsa sai gaba ɗaya kuma ya dano matarsa gashi ya koma ya sauka daga bishin sai yake cewa inna hahuna la basrun min abzariyahu wallahi a nan gun akwai iri akwai tsatson yaƙuba a nan gun manya daba akwai tsatson yaƙuba a nan tunda wannan surun gidanmu ne mu wajizar gidanmu ce saboda wa zai zo ya taɓa ni kuma daga ciki an gane ko to dole zai za mu tsaya ana ayi haƙuri yawwa dole za mu tsaya anan gaskiya lokaci ya cin mana ya waye Allah da ce mako biyu zan tsora akan wani sabon da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fahimta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu fahimta muna roƙon